السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ambalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga wata na zulqada hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan bakwai shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin surat al-hajj mun tsaya aya ta 35 ta surat al-hajj yau kenan insha Allah za mu tashi aya ta 36 cikin surat al-hajj kahin nan sai an tambayoyi a tambaya ta harko iya maganar malam muna neman bayani bisa sallar nafila bayan sallar magariba a masallaci ɗan asalin maganar nafila a bayan magarba ina ta nan kwanan wani alama bako ne ma ya zo abin ya ce ya ba shi mamaki ya ga mutane mai yawa ba su yi nafila bayan magarba ko babu ita ne na ce eh akwai nafila bayan magarba kuma sunna ce abin da kaga alama wasu ba sa yi akwai magana tabbatatta wadda ta sa kenan wasu ba sa yin ta anan akwai ruwaya cikin sunan abi dawud haka cikin sunan nasa'i haka cikin sunan ibn maja lafazi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya je unguwa ina ga wajen unguwa ta banu ashali sai ya ga wasu suna nafila bayan magarba cikin wani lafazi sai ke ce musu sallu hatayen ku hatayen raka'atayn fi biyutukum ku yi wannan nafila raka'a biyu a gidajen wani lafazi cewa innama hadi salatul biyut wannan sallar gida ce sallar gida ce ta musu kaga cikin magana wata ruwaya ya ce makaciya bayan an hazman an mata salatul buyut kuma sallu a takan fi buyutu kuma daga cikin lafasa duka lafazin da cewa iya bayanin wannan gida wannan sallar gida ce to wannan shi sa kenan dan annabi ya ce mu sallar gida ce kuma ce sallu ku yi sallar wannan raka abi a gidajen wannan ta kawo wasu ke gama cewa kenan ba a yin ta to gaskiya magana haka manzo Allah ya ce kuma wannan fasara ta mutum kowa da fasar malumai amma annabi ta yi sallar gida ce kuma ku yi wannan raka'a biyu a gidajen wannan shi ya kawo kenan kuka ga kenan ba a yi wani su ko ba a yi su da yawa mutane da yawa ba sa yin su a bayan bayan magarba wannan dalilin yasa haka nan ke wannan shine dai magana kan haka sai magana ta biyu cewa na yi bayanin wata da an sa darasin da kwanan nan ina ga a cikin radiyon alhuda ka wata addu'a da muka da jimawa addu'a tana da alaka cewa bata bukatar wani bayani a cikin addu'ar yake karantar da kai da fa'idar addu'ar abinda yake cikin lafazinta lafazin addu'a akwai ruwa cikin sayar bukhari cikin sayar musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awwadu بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء لفظ الدعاء mazala ce ku nemi tsari a wajen Allah ya kare ku daga shiga jihadul bala'i shiga mugun wahala wahala ta rayuwa shiga mugun bala'i ga mugun bala'i Allah kare ka daga bala'i mummunan bala'i yace wa darki shaqa Allah kare ka daga rizqin tsiyata an tsiyata duniya lahira Allah kare ka kuma wasu ulƙada kana neman Allah kare ka da mummunan ƙadara kenan kan Allah ya ƙadara mugu abu a kanka haka wa shamatatul ada Allah kare ka daga dariyar makiya wake santa ka da maki kullum so ya shiga mugun hali ya dariya to wannan kenan a ciki sai annabi ke ta ku nemi tsarin Allah daga wannan abun guda mummunan bala'i iyata muguwar kadara a kanka ya kada ka daga dariyar makiya lafazan addu'a gaba yanzu zaka yi shi kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min jihadi al-bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatati al-a'da'i shine addu'a kin Allahumma inni a'udhu bika min jihadi al-bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shamatati al-a'da'i wannan bakin addu'a kenan kuma wana ko ina a sujada bayan tayya turan addu'a mutum yana iya sata Allah kalim daga wani abu guda hudu sai ta uku ita kuma nasiha ce ga 'yan uwa wanda suke da mahi yawa aka samu cikin hada sunna wanda suke da aiki ko alaƙa ta rukuya na mutane sun zama ce rukuya ya kuskure ne ba ta rukuya a rukuya ba take rukuya rukuya take da ya kasanta rukuya an jiya mai rukuya wanda suke da alaka da rukuya yan uwa da sai ta gare su sun sani yau kowa zamu Allah godiya ta fahimtar da mu addinin Allah mun gane Qur'ani da sunna da kauce ma shirka abun Allah abun Allah godiya ne kamar ku sani shedan hu babarin ku bai babarin mu bai shedan shedan daman iya san na kware mai neman hanya to wallahi shedan ya biyo ta wannan hanya ka ce baka sa guru da laya baka bid'a ma sa ka shirka a lokacin da ba gane ba ya mai da ka boka yan wa me ake samu ta hanyar rukuya da yawa sukan yi aiki irin na bokaye kun bokanci ne wallahi bokanci ne duk wanda ya bokanci bokanci ko ina ki me bokanci ta hanyar rukuya neman labaru daga marar lahiya wa mai magani a ina aka binne kaza aka yi kai aljani menene musulmi ne kawuni ne kuno ne mu goma ne da kaza kaza duk wannan labaran na ɗaya irin aikin bokanci ne gaskiyar magana wannan ba mai gaya maka cewa gaskiya ne ko ƙarya ne kuma hanya ne wani shidan zai wadare ka kuma ya gama fitina da yawa cikin al'umma matsalar nan da 'yan kwanaki irin wannan abin aka yi kuma shirme ne ba gaskiya ba ne ba kurin a cikin hira sai aka ce wance tawawa na magani kuma aka yarda wanda aka gaya maganar ya yarda da cewa haka ne zai mimmin tambayar ta imani ba ta mamaye ma wannan al'amar na magana shi amma an dangana mata aikin sihiri ga wata abin da ba ta san da shi kwata-kwata kuma wanda aka ma ya yarda yawan mai kawo haka yarda da labarin wannan a wajen rukuya aljani kan yi magana da gangan ma dai bata da za ka hanya za ka hanya banza yan wannan yawon kanin da ɗan lokaci ba kusa ba cikin ahalu suna babba irin wannan abun aka yi shi ma irin wannan hirar kishiya ta ce ta kama sunan kishi ta ce ita ta mata magani kuma mijin ya yarda suka yarda har ta kai mijin ya suke wannan ɗaya wallahi da ni shaida ce domin ita matar ta so ta yi ƙara ta so ta yi ƙara a gidan alƙali na ce don allah ki haƙuri a yau wannan abin ya daga ɓangaren sunna a ce irin wannan abin ya wakana kuna ce masa kaza kaza ko a zarar wannan aikin boka da Allah ki hakuri ta mata tana mata tana tsira sunna tana da tsira sunna matan ce da Allah ki hakuri kar ta kai ƙara muka nemi mijin mu tattauna da shi a bai bukata shi ya kare ta ko cikin sunna ki wallahi ya yarda kun ya kare ta kun ya kuɓuta sai a ta yi jin justice za ta yi ƙara girin duri Allah ya ƙara malamin sai wani kirayin cikin wanda ya san da abin ya sani sai mun kaji kaji kaji ga matan wani ta yi kaza ta ruwa ta yi kara a kan malam wani su ce don girman allah ka yi wa kokarinka da allah ka nata katarun kata wani abu ta bari zai dogara ga allah an wani a takaice wurin bayar allah ta yi haƙuri ƙarshen lamari dai aka zo mijin da kai shi gane kariya ce yanzu ya mai da ta suna ita da kishiyar suna tare da shi gaba ɗaya lafiya ɗau ɗan wannan aikin bokanci ne wannan bokanci ne kan wani rude ka na muku labarin ɗan wa cikin ɗan wa iya nan ma abin da abin ya shafa ihin shi ma irin wannan abin ne labarin aljinin ya ce wancan kishiyar ta yi ba aka binne a wuri kaza a cikin ɗakin mutum tun daga wajen kilo garin kilo ɗari hudu don abu aka zo nan wai aka zo a tone wannan magani shi mun yace ya za a yi a tone ɗaki shekaru ne ya za a mata magani bai daba na ce a ɗan uwa na ce wannan na ce kai yanzu na ganin kamar suna kana bokanci ne bokan ne ya ma ya ɗauka wajen albani ya wajen jafar na ce wallahi in wajen uwa kai kato kai boka ne na ce zan gama ka san kai boka ne bokanci kake na ce yanzu daga gari kilo ɗari ka za ka zo ka biya mota aka biya ma ɗan uwan matar kuɗin mota kuka ta wannan garin wa kawo karin garin Allah ce ka zo annabi ce ka zo aljini ya aiko na ce aikin aljini ne shi yawan kuma aka labar kuma kai rada ya tuwo aka jira kudin mota ko zo nan garin don kuwa wani aiki da aljini ya ce mai bokanci ina ka kira shari'a sunan yan wallahi ku hankali shaidan babaran ka bai in rukuya ce ka karanta qur'ani da sunna kamar azkar kin sunna shi hirar ko aljini ko azkar in dai qur'ani ne ka tsirka in dai ga imanin qur'ani zai koye shi ka ta qur'ani ma in da ka ga me ne magana wani takai hira wi hankali da wannan hira wannan siya ce Allah sa ku gane Allah ma ja karatun ka kuma
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله wannan bayani da ya gabata baya cewa mun azum sha'ira da fa ina min taqwal qulub sha'ira ta addini wana babba wanda yake gwada matsayin addini manyan manyan ayyuka a cikin addinin Allah tunan albuduna iya nihi da ma'ana albadana ma'ana dabba da ake takarrubi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk da asar mutum ya ɗauka daga raƙumi amma saniya mana ciki wannan ana ne dabbobi da ake yankawa don addinin Allah lai ya ce hada ya ce suna cikin sha'irar Allah ya ce lafin fiya khairi kuna da alkhairi a cikin waɗannan dabbobi alkhairin duniya da lahira ku ci ku yi bukata ku hau kuma ku sami lada ku yanka ku sami lada a wajen Allah da haka fazukuru sun Allah alaiya sawab ko ambaci sunan Allah a lokacin yanka wannan dabbobi nan sawab daga cikin jamhurin malamai masu fasara cewa dabba tana tsaye yadda ake yanka suke raƙumi iya tsaye ya ɗari mai kawar hagu ya rike kawar hagu haka ake yanka shi ya soke shi daga an soke shi bai iya kirka ga zama tsayuwa a kawa uku nan da nake nan buk sai wani kuma dai sunna kenan a ɗari mai kafal hagun a bar kawa uku iya sama su wannan haka ake soke raƙumi a wajen layya ko hadaya haka maganar kama sunan Allah ko addu'o'i nan duka dai da layya da hadaya dindai suna cikin wannan magana na ambatan Allah akalla cewa bismillah wallahu akbar alamu haza minni ma taqabbal qala alamu taqabbal minni wa an ahli misali Allah ka san ko da hausa ban ka bismillah wallahu akbar Allah ka amsa mun da ni da iyalai na misali ko Allah amsa mun wannan aiki nawa ba shi ko kai ba ba ku bismillah bismillah wallahu akbar wannan wajen yankan wa'annan dabbobi na layya nan cewa sun kasa akan maganar layya dan ita ce cewa ta shahu kowa da kowa duk mai hali a duk inda kake ba sai hadaya ba da yan walayya Allah sa zumun dace muna gab da sallar layya nan da yan kwanaki kasa da 20 layya yan uwa iya cikin ibadar Allah ta ƙarfi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ana neman duk mai hali wanda Allah ya horewa mace ko namiji da arme ba arme an ɗora maka yanka dabba abinda Allah ya hore maka raƙumi ne saniya ce rago ne timkiya ɗan akuya akuya illa shekaru suka bambanta raƙumi shekara biyar iya cikin ta shidda shi ne galayya saniya ta cika biyu ta shiga ta uku rago shekara guda wata ƙasar shekara guda tana ga zuwa wata takwas wuce wata shidda dai kai ka sanin hali ka sai na shekarar dai kai ka shiga wata sabanin ɗan akuya ne tabbas ya cika ɗaya ya cikin ta biyu ko akuya su sun cika ɗaya sun ɗan shiga cikin ta biyu to wannan duk wani wanda Allah ya hore maka za ka ba da ka yanka don Allah don neman kusanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne na ibada kurin gwalgwadon imaninka niyyarka gwalgwadon yadda ka kashe duk da maganar cikin magabata wanne ne ya yi raƙumi ko saniya ko rago ko ɗakuya masu cewa raƙumi ya yi rago ya alayya wai ba cewa ba nasi ne manzan Allah ya ce ba ruwa ya ce manzan Allah ya ce rago ya yi ba ni kama ita ba ni kama ita me hujjan masu cewa rago ya yi ganin ruwaya cewa nan sada salama ya yi layya da rago shi ne suka ce ya yi kurin cewa ya tabbata ta bukhari ko muslim annabi kuma ya layya ya sa ya lanka mai yare risaniya ma layya ce kuma kai kendan yi rago baka hujja akan cewa ai shi ne yayi misali ka kashe jika 200 yin kashe jika 30 ko 40 a ce ko kahi lada ka sa abin akwai matsala ya sai da kuma jika 200 250 ka sai na akwai na jika na jika 30 ka ce wajen ɗaya ka yi lada ma haka suke ta ɗan kuya ma ya rago da kuma lada alayya to hujjar masu cewa gaskiyar magana wanda ya tsada ya kuɗi ya girma ya nama ya lada ganin a nan sarrafa ya ba da labarin wajen juma'a ya ke ba da labarin ladan juma'a 'yan sa'a harko kamar ka ba da raƙumi ta biyu saniya ta uku rago ta hudu a kaka za ka kwai ko hada 'yan wan feda ka zo an kashi ka zo shi mai to kenan kaga na an jero kenan abin da yi kaga da gumi a kara gumi ko to kan saniya kamar yaka kenan ka ta gurin ka kenan mai girma shi ya hilada wannan hatta wasu cikin malikawa suna kan wannan ra'ayi su gaskiya shi ne zahirin kana to lan wa alakul halin dai ka yi aiki da abin da Allah hore maka ka yi niyya ta kwarai kuma niyya ta ce babban abu ba kudin ba ma dan ikhlasin ka da Allah dan ma wani kawar ta tawafin wannan gama mujahid ka hasa wannan ka awu sunan sana hasan al-basri suna mata fasara cewa khalisatan dan Allah kur ai dan Allah kurin kai ikhlasin ka da Allah zai sa kuma ladan kai bambanta amma din a ce wanda yi ne wannan jerin da aka yi na girma da sauran su shi yayi lada amma mutum gurgurun halinka kuma kaka ji takaicin ko kuma yayin ka dan akuya ko akuya ko wani halin kenan kai ne ya ta kware kurin lai kai kamar sunan lai kuma illa kuma rahama ta Allah da annabi ta da ya santa ba shi layya an ba da dama mu ga mu bakwai mu yanka rago mu yanka rago mu ko saniya saniya saniya saniya sai ka mu sai an zai mai ka mu jika jika 150 150 saniya ce ko ta layya baka iya sai rago jika 50 70 70 sai mu ga mu bakwai sai mu sai saniya ta jika 140 shi ne shi muka ba rago kuma a wajen Allah ko ne layyakai layyakai kamar ka yadda daba guda kai ne an ba su katagorin matsayin ɗaukar mutum bakwai saniya da wata ruwa mara rakuta hamsin goma kenan wannan wani abu ne kowa abu ne ga wanda Allah hau maimakon gaje kana kama kame ta neman bashi eh ku yanka ku raba kuma baka tabbata kalayya eh ku bakwai ku ta saniya ku yanka ku kowa laifin kalayya haka kenan a yi don Allah da kuran kuma daga cikin aibu da aka akwai aibu wanda na kasace bai hana ingancin layya misali wani wutsiya a cire kunne aibu ne amma ce bai hana ingancin layya nasi guda dabba hudu ce annabi ya kai da ce arba'atu latuju filudiyya annabi dabba hudu yake ce wannan ya ce layya ba ta latuju ce layya ba ta yi ba ya ce al'awara bayinu mana awarwa wadda dabba mai ido daya idan samsan babu shi ne ba ciwon ido ba idan babu shi da ta marar lahiya wadda suke mata bayyana maraduwa wadda rashin lahiya ta ta kai gajam irin wannan dai ta kai ta bugu ta lalace akwai mara tana bata lahiya ko ta banta a rashin lahiya da ta bayyana a fili ta lalata ta ci kashinta sai ya ce wacce muka cewa wani arja bayyana rajuwa sai ya gurguwa kuma gurguncin ya bayyana karara a fili tana kasa sama tana kasa da sama ba ɗaya ji zahi ba kurin an ɗarme ya ji zahi wani takaci ba shi gurgu a a gurgu wata gurgu bai na gurgu gurgunci ina misali za mu ɗarme a mai ɗarme ya ji zahi bai takawa ta ce bai layya wani ma ba mai sunan gurgu na ba gurgu ba ne ba kuma cuta da take bata kai ba bai ni maraduwa kenan sai ce wal kasar da ta tuki sai wani dabba wata ke kanjaman ma wadda ba ta da mai suna ta wani san ba sa layya kenan wadda ba ta mai ido ɗaya mai gurguwa mai wadda take ta yi cuta wadda cutar ta bayan a yi karara wadda ne aka ce ba magana dai alama da kanjaman ma wannan amma sauran aibu wani rutsiya wani kunne aibu ne amma bai halin ingancin muka aji makaru bai halin ingancin layya kuma akwai abin da ba ba ma aibu bane ba wani kaho ya kare kaho inda bai jini ba wani matsala da ya kare in iya cikin jini ne suka ce makaruhi ne in iya ci amma ya warke ba matsala komi wasu ma tana kawo wai an mai daddaka annabi ya layi ragu da dakiki daddaka ba yi wuce baka daga dabba gyaran mai ne ma naman ya yi mai mara ce bai bata da komi na haka kenan wannan shi ne uwa kuma ruwa ya buka a cikin sai musulun haka abu da ka tunga wanda za a samu sunan ka ruwa tabbatatta annabi sallallahu alaihi iya cewa idza ra'aytum hilal dhil hijja wa arada ahadukum an yudayhi falan suk an asfari mana an sha'ari wa asfari duk wanda idan wata watan sallah ya tsaya idan watan sallah ya tsaya na laye kenan dulhijja ya ce kuma wa arada ahadukum an yudayhi ɗayan ku yake so ya layya kana so za kana ne layya ci falun su a sha'ari ba ta fari ka riƙe taɓa gashinka da harci ka kakkai aski kakkai yanke harci duk wanda yake ne layya wannan wata daga ya kama su kenan sai ka yi askin ka kayan wata ya kama har ma yara an za ma layya ka a masa aski tun da wuri shi ne ya yi illa na akwai masu adam ce kawa magana mata ba sa kitso wannan ra'ayin fahimta ce ba nasi bane ba nasi ya ce mata me ka kito da maganar cire gashi kenan sai a ce haka fanye ma a wata tsaye gashi ko ruwan zai ce maka ba kitso to ya ce kuma ba tsaye gashi a cikin wannan layin tun da me kitso kitso gyaran gashi ne kulle kai ne illa wajen sacewa da kuma ko haka duk mai tsaye kitso da gashi wannan ba kiran shi askewa ko saisayewa ko cirewa gaskiyar magana kuma suna kawo magana kuma suna gina abin da ke da alaka da jallaye dai to muna cikin dai magana ta walbutuna ja'alna lakum sha'irillah wannan dabbobi na raƙumi a saniya dai suna daga cikin alamu daga cikin alamomi na addinin Allah lakum fiya khair kuna da alkhairi a cikin waɗannan dabbobi fasukuru sun Allah alaiya tsawaf ko ambaci sunan Allah wajen karin dabbobi raƙumi iya tsaye akan awa uku an aka ɗauka tafsirin masana basar da awus cewa tsawaf kai kuna masu ikhlas dan Allah kura fa'iza wajabat junubuha idan ta haɗi kan haƙarƙarinta don da kan soke da kuma ya yi haɗuwa ke jib kenan wannan kenan mana kenan idan ya mutu kenan an soke ya haɗi shi ne idan ta haɗi kan haƙarƙarinta fakulu minha wa atin imlqani wal mu'ta ku an ba ku dama ku ci nan ci ne ba da wari bane ba amma ka dama musabi ne ka ci daga cikin layyarka ku hada ya ce ka ci kuma wa atin ku ci da alqani wal mu'ta wanda yake dangana bai yawo iya bara kina a kayan mutum a gida cikin mutunci ba lahi bane ba shi ma wani motar mai zauwa baran ma a bashi eh da wanda ya kame da wanda ya nema kowa ku bashi kina a kayan mutum a gidan cikin mutunci wanda zama zo ya bara a bashi ba ma matsala bace ba kenan ku ku ci ku ciyar da mai kamewa da mai zauwa ma iya bara iya ruku wannan shi ne masa'alar duk da harko watan harkar harkar musulunci a nan sallar salama ya ce kakku aije naman ne saboda kwana uku mana ce wani dalili ne na bukata a wancan zaman daga baya ya ba da dama ya ce ku ci ku sha ku ci ku aije wadda su rumar ya ba dama har sukan zo tun daga makka su zo madina da sauran namansu kenan daga baya an ba da dama wannan bukata ce ta kai kuma cewa ka kasa gida uku ka ci rabi ka ci daya ka yi kyauta na daya ɗaya ke sadaka wannan shi ma ba nufin ba nufin da aka na ba illa ba ne mai kyau wasu lokacin gaban ka'ida ce wai laye karba gida uku ka'ida ce iya mulka laye ma gidan gaba ta isarka yawan zama su ba su ka yi gaban kaɗan rabon kaɗan rabon kuji gidan kuji goma ko ishirin a gida da fami an kala gode ina da kyau a wuta ma kuma kuna bukata kuna bukata kuma kenan ba magana cewa wanda ya yi abu ne abin kwarai ne a raba amma ba annabin da ya ce a raba gida uku da wani haka yankin tsammanin ka'ida ce a raba gida uku a yi kyauta a yi sadaka a yi an ci ba haka bane ba wannan abu ne ba laifi bane ba aka yi amma ka ɗauka ka'ida ce ya bukata inda ba dama a yi amma mutum ya iya iya bukatar nama shi ma kenan ba ce dole ka raba gida uku ba kuma ka zo ka magana ba ce kiran lami kuma kenan dai anan Allah ya ce kenan fa'iza wajabat junubuha in ta hada kan hakarkarinta fakulu minha wa adi'in mulkani wal mutar in ta hada kuci kuciyar da mai kamewa da wanda yake tambaya shine alqani mai kamewa wal mutar wanda yake zawa iya tambaya Allah ta kadhalika sakharnaha lakum da kuka hakan dabbobin mu ne Allah ne da ni'imar shi gabayi ya sauƙaƙe muku wannan ka kama raƙumi ka yanka ka kama saniya ka yanka ka kama raƙumi ka soke ka kama saniya ka yanka rago kanka yau kaddara yau na labari ɗin raƙumi zai ta waye titin ma ba bi an gari an yi haukace raƙumi titin ma ba bi bai biwa
balle sa dibi sa dibi kawai shi dibi ƙarfin sa kai dibi ka in yi giya kai gama ka kama ka yadda titin ma mai bi giya ana da alamar da yake hauka cewa ka tabuwa to kenan wannan Allah ne sa ku iya kallo ka kama shi ka sa mai igiya ka ɗaya mai ka soke Allah ne ya sauƙaƙe shi gare ku don ku ci a wani su amma inda Allah ta mai hankali irin na kai haba duniya ta zama ba shanu a samar shanu da wani an kuɗe da yadda kuka burgar yadda kuka burgar a ce a samar shanu hankali irin naka na ɗan adam na tabbata wani hajji mu burgar kada ƙari su yi ka sai ka yi sai ka abin abin abin wada ka ga kin zama Allah ne kurin duk kanan da kadan kadan ne daga kadan kadan amma Allah hore ma ka kama ka hau ka sadda ka kama iya kallo ka soki Allah ne wani ya cikin mata Allah kenan Allah ce kazalika sakharnaha lakum haka muka sauki muku wannan dabbobi la'allakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya Allah ta mutum masu godiya ci gaba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين na'am lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha to wannan dabba da aka ce ku yanka dan neman lada a wajen Allah na dabbobi to ku sani wa Allah naman ko jinin ba wanda Allah ke bukatar shi wanda Allah zai amsa ya kai ga Allah Allah jinin ko magana ta tsa- naman ba wanda Allah ke bukata jinin ko naman walakin amma yana nuhu taqawa minku Allah iya aiki da zuciyar abin da kai dan shi kenan niyyarka ta karuban da kai dan Allah shine Allah ke baka lada kaga yana muhimmancin maganar zuciya niyyarka ta yanka layyaka kaka yanka kun zai ce hudu a iya kunya hudu unguwa kada kamar rago sai mutum katar rago gada gada makwabta ragon shi ba da baba rago ne yayin unguwa da unguwa ba mai ragona haka ta da unguwa ba mai hudu rago ne irin rago na hudu sai ba da mai yaran shi ara ragon mu bane ko hudu raguna da gada makwabta yanka raguna a a kai kake haka nan eh kai dan Allah kake dan ka gwada ko da ne mu ne da are mu ci nama dai akwai sai bude haka ma mu ci nama a ci nama dai ko ka kai yaran gari su suna roƙo amun yanka dai da kai yaran gari suka roƙo to bakin ka nan baka samu lada wajen Allah ka yanka waje ka kurum sun ci nama kurum ka ci nama baka lada eh nama ka ci kurum eh mm, kai dan Allah kurum kenan Allah iya aiki da zuciya tsoron abin da kai dan shi kazalika sakharha lakum Allah ya kare mai dole haka Allah ya sauke muku waɗannan dabbobi eh litukabbiru Allah ala ma adakum dan ku girmama Allah kan abin da ya shirye da ku na addini shari'ar addini kuma sai an wani zuwa gare ku dan ku girmama Allah kan wani abin kuma Allah ya ce wa bashirul muslimin ka ba da bushara da masu yin aiki dan Allah kamar suna ga Allah a gaban su me ya ce annabci al-isan an tabu Allah kana ka tarahu ko ran ta tarahu ne wara ka bauta ma kamar kana ga Allah kai ma ci ta gaske dan Allah ku suke ka ba su bishara ci gaba
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور na'am inna Allah yudafi wa 'anil ladina amanu na Allah subhanahu wata'ala iya bada iya bada nutsuwa ga dukkan mai imani ka dogara ga Allah kurum kamar da komin ka zuwa ga Allah kaka damu da abin da zai biyo baya in dai ka ta kullum idan ka samu gyara tsakaninka da Allah kaka jiba kowa kullum da kokarin neman gyara alakarka da Allah subhanahu wata'ala mun tawakkal Allah kan wasu eh alaisa labi kafin abda an kama Allah shi kenan ka kare ka yi ƙoƙarin neman yardar Allah kadda ka biya wani annan sadakar iya magana cewa man aradallaha bi sakhatin nasi ka fa'ula munatin nasi wa man sakhit Allah bi ridan nasi mana raka hudu ana da ruwa ya ce annabi ya cewa duk wanda ya yarda da Allah da hushin mutane duk wanda ma'ana Allah iya san abin ka nemi yardar Allah amma 'yan garinku ko abokai za su fushi da kai za su bata da kai sai ka zaɓi yardar Allah ka yi abin da Allah ke so to shi Allah zai kare ma sharrinsu amma wa man arzu na kaji sakatsallah wanda ya nemi yardar mutane da hushin Allah to Allah zai bar shi da su ba za su maka ba su makomi da haka ke nan mutum ya dogara ga Allah kwar in dai haka Allah ka to yi kokarin da yake zuciyarka ka yi auka nemi yardar Allah kuma Allah ya yi wa maganin sharon su mutanen wani mai adawa daga wada kan shi ya dawo bayan ya kai dawo ya dawo a fatsi amma kai maka ba da shi ke nan ta yi haka da yawan wani nawa yawan a rayuwa yi nawa a cikin wani nawa mutum ya sai abin wannan bida'a ce ƙararra bida'a ce ƙarama kan ce maganin shirka ma amma wai don gudun kai bata da yan unguwa wani don ka bata mai suna a ce mai ahalin suna ko ɗayan zalama wani dai yana ababen da sunaye iya kallo duk wata bid'a a unguwa da shi za a yi ya kuma yasar bid'a ce ko kuma ya mula bisa gani a wannan bai ba ka mutunci a wajensu duk wanda ya san kai kana da aƙidar sunna iya bid'a sai ka je aka yi da kai ya ɗauki ka munawuki ko matsoroci wallahi duk wanda ya san kana da alaƙar sunna sai kuma aka bid'a ga an je an yi da kai ya kira ka je an yi ya gaje kuje ya san kurin kai matsoroci ko munawuki haka suke dole sun san suke an sai ba kai da ba amma ka ji an yi dan gudu dan tsoron su kurin ka tsaya wajen ka ai sunna da kai bid'a sai kan su kurin Allah ta muke mu yace inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah inna Allah yudafi anan ladina amanu Allah shi ke karewa masu imani da kan shi ba ruwa sai an yi mala da kare ka san ba abin da ka tsaya na tsiya Allah ya shi ki dauke yawan kare ba imani ya ce kuma ce inna la la yubdu qawan kafir Allah bai san duk wani ha'ini munafiki butulu kafir Allah bai san shi kafir ci gaba
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعم ɗan wannan aya ta biyo bayan musulmi sun shiga wani hali a makka bayan manzala ya yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu amshi kira wasu bisa amsa ba an samu tsangwama balle ga masarauni ko bayi sa matsala daga wajen uwan gidansu wasu ga wajen uwansu wasu ma sun bar gari sun yi hijira sun ta habasha sun bar garin gaba daya don cutarwa a wannan hali sabon sun kira su lawa mai sai ba za mu kisa ba mu shiga ban gari a mutu eh ya su mu shiga ma ya su da a je a mutu man a lokaci biyu ba ba wuce ku kame hannu Allah ce ku kame hannu ku yi tsalla ku mutu ba da ku kanku taba sun sha neman yunkura a zo a yi bala'i a mutu ya ce a sun ba dama fasu da yawan rikici ne kai na kaji aikuna malakun a mutu inda kuma mutu ake nema aji kuma zai mutu kuru shahada a haka allah allah ya dora maka nan ba ba soke kuma shi kashe kanka ba ana abin da ake neman fa'ida inda aji girma ake shiga haka kurma aji kurma aikuna bala a mutu kurum kada haji kuma kuma sai kurum aji a yi wani kamfana kurum da kashe suke nan kari ba haka ba ne ya ce a suka yi suka yi hawan ne isko na gaɗe cikin sabbin isko ka babu ne isko manzan Allah a ka'aba da ta rasu lai abin ya yi wa bukari na gaji ya sun lai ya ce wala gaggawa kuke wala ce gaggawa gaggawa kuke kai haƙuri ya ce an samu al'ummomi kayan mu wanda za a kama mutum a kan wannan aƙiya ta addini wanda za a kama shi a ce ya koyi rinda koyi bar addini iyaye shi za a raba shi gida biyu iyaye shi za a yankawa a kan yarda iyayen kan addinin shi biyu za a raba mutum haka aka musu suka haƙuri su kuwa haƙuri ta wani addinin sai ya cika tabbas maku haƙuri haka suka imani har Allah kawo an sa su ma dai suka yi imani bayan sun imani su ma suka yi masu suka zama ruwa su dawa ba za mu shiga daji ba za mu shiga ba mu na mu kai hari tun da gasar kawuran aje a mutu ma amina suka mutu mutarce suka yi nawa aje a kai hari da kawurai aje a mutu annabi ce a babu zani duk da jabir ya ce sun taso daga madina mu baya a ta biyu ya ce mun diba musa abu ya je madina ya kira an samu amsa kira wajen matasa da su da tijawa na ansar sai ce mun da muka muka tuna yanzu muna madina cikin aminci cikin zaman lafiya manzon Allah a makka iya gudu iya bin dutse iya labewa mu a nan cikin ta so labewa gwanda mu je ta abin da za a yi shine asalin suka wa almubaya suka zo suka shigo tawaga ta yan madina zawwa aikin hajji da ake na jahiliya suka shigo aka zo da su mina irin ake da ta yanzu dama akwai ta suka zo amma su abin da kansu su wajen samun da wani abu zama ta biyu nan sun zo ne da su ana mu baya an mutuwa za a yi za a mutu sun yi da za su kare shi annabi ne aka zo daga abin da kama amma bai yi wa ayi a bayyane aka yi randewu cikin dare a gama a koli kaza lokaci kaza aka bada lokaci cikin dare kuma cikin suka wurin suke can ɗaya ya cikin ɗan wunshi ya suna kan musa ya zagi ya sai can can har aka da ɗaya ana zagewa ana zagewa ba san abin da ke ciki ba cikin dare suna cikin mushrikai suka ware aka ware kowa sai da aka rinde mu sai aka kotsa a can manzo Allah ya zo cikin dare da Abbas rushin Abbas ya kawo ci amma mutum da naka dan dan wonshi da kai dan wonshi bai so wannan bai samu manzo Allah iya kawo ci shi amma bai so wannan bai samu manzo Allah shi ya raka shi cikin dare aka sai da Abbas ya kawo ci kuma mutum da nan shi aka je duka ya diba su abbas ya dibi ya dibi su su ce kai haula habashi shi abbas na tijin shi na kanku duka mata samari ne babu latijin gari babu latijo a garin matijin ya ce ai na kawo kamar ɗan ɗan wani kuke mai yiwa ku kasa kare shi suka ce haɓa kai da ƙarshe dai a nan har ina ga wasu a cikin wani ya mai kwasa har mu baya sai ɗaya ya rike shi ya ce kakamai hannunka ya gaba da kaci a ce wallahi abin man gabu wannan abin za ku ba karamin aiki bane ku ba za ku jama kanku bala'i da adawa da duniya ne ba ku shirya ma kanku wannan mubaya za ku yi kun ɗauki ne rayuwa ko mutuwa in mai zo ya zo a kanku kanku ce abu abu ne da sauƙi wa in kun san kuna tsoro kanku yi in kun san za a mutu ko me za a yi kuna hannu ku ce ku ce ku ce ma a matsana da ka ɗauki ba nan ka ma mai mai da suka matsa hannu annabi wasu mubaya asalin kenan ya je madina su kare shi duk da sun bashi na kariya ya sami hijira an ba ba ya ki har su da ajema a lokaci ba to shi ne yanzu kenan abin ya kai gaya kuma yanzu Allah ya ba manzan Allah wata matattara da wasu ‘yan uwa ba ka kamawa mujahidai yanzu kuma shi ne yanzu ana Allah ka cewa udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu yanzu da uzini ya zo uzini an ba da uzini da an hana an ba da uzini lilladina yuqatalun ga wanda ake yaƙa da su ake yaƙa su ake kashewa Allah ba su uzini ta bi annahum zulimu domin an zalunce su an mudda su daga gidajensu an kore su daga garinsu dukiyar an amshi ya yi sun gida da gidajen kullum zalunci ko akan addininsu to kan haka yanzu Allah ba su uzini duk daga wuri guda suke jama'a suka saba jai wani ba amma yanzu uzini ya zo daga Allah kuma a lokaci guda bayan uzinin da wani albishir daga Allah su kama jikinsu wa inna Allah ala nasarihim laqadir wa'annan da aka zalunta Allah ce da ya ba su uzinin yakin Allah ce Allah iya da ikon ya ba su nasara duk da matsayinsu wani Allah ne ya kama su Allah mai iko ne ya ba su nasara akan abokan gaba سوي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر, يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز wannan da alaƙa mu labari an ba su uzinin yaƙi ya ce allazai na ukuruju min diyarin bigar haƙ su ne aka hudda daga gidajensu ba haƙƙi babu kullum zalunci babu haƙƙi kullum mai laihinsu illa an ya kulu rabbun Allah kurin laihin da ya sa aka hudda su gashi nan sun ce su Allah ne kadai la ilaha illallah ba su da abin bauta sai Allah kuwa tauhidinsu shine kurin laihinsu a wajen waɗanda suka koyi su aka hudda su daga gidajensu ba haƙƙi kullum laihinsu kurin cewa Allah rabbun Allah Allah ce wa laula dafa'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd la huddimat as-sawam wa biyun wa salawat wa masajid duka biya sun Allah kasira an ba dan ba kariya da Allah ke badawa yake kare wasu mutane da wasu mutanen nan kenan fa'idar jihadi fi sabilillah da mu an ba dan ba Allah da ya shar'anta jihadi ya ba masu imani uzunin jihadi su yaƙi marasa imani makiya Allah an ba don wannan abin da Allah ya shar'anta na jihadi fi sabilillah dan kare aqida dan kare addini la hujjimat sawan da gidaje na sauma'a wurin bauta wurin da suke shiga kurin in ga mata rahib wurin shiga kurin mutum bai komai ibadar Allah shi ne sauma'a sawami da kenan tun ba su ke sauran addinai da wanda da da ba a samu wajen bautar Allah ba na wasu ubba da masu bautar Allah wa biya'un da ba a samu wajen mai ta na biya wajen bauta wurin bautar Allah wata da masallaci na na nasara wurin ibada su ke da ba a samu wurin ibada su ba da wurin gamuwa a yi sallah ita sau ma mutum da kun zai ware da koma cikin gari ko nuri kurin shi ɗaya bai ya komi ne ba da Allah kuwar shi ne cikin sama ɗan ɗakin da ake yi na mutum shi ta kuma biya a wurin da ke gamuwa kamar zama masallaci da ake zuwa da ake gamuwa da a yi sallah shi ne biya wani biya ta jaman biya kenan ya ce wa salawat nan saluta cewa wurin bauta na yahudawa ya ce wa masajid na menene kenan jihadi abu ne masharu kafin manzan Allah su sallama annan musa ma jihadi bismillah kenan su sauran addinan an shar'anta musu jihadi don a kare addinin Allah don a kare aƙida in ban haka ba da ba samu irin wannan wurin bauta ba na ahlul kitabikin ne na yahudawan ne da ba a yi ba a wancan zamanin ma da ko makiya Allah wanda ba sa san bautar Allah ta adama ku amma jihadi aka yi don a kare wannan aƙida kenan shi da Allah ya shar'anta wannan al'umma ita ma ta yi jihadi don ta kare wannan aƙida don ta kare addinin Allah shi na san abin kenan yace wa masaji da masallatai irin na musulmi ke na su ma su kada fiye su wallah kasira wurin da ake ambatan Allah mai yawa wannan ke na shi asalin aka shar'anta jihadi fi sabilillah dan su kare kansu su kare addinin Allah kuma Allah ce wala yansurun Allah man yansuru shi tabbas alƙawarin Allah Allah ce tabbas Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi ya taimaki addinin shi alƙawarin Allah ne in dai ka tafi Allah da kuma Allah zai taimake ka kan abokan gaba inna Allah ala qawiyyun aziz Allah ce lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne abin da ya soke ba mai hana shi in ba da shi ba da addinin da kanan ba ku diba dan uwa matsayin musulmi a wancan zamani ga yahudawa ga nasaru su ne dan farko su kama duniya manzo Allah ya zo dan gari a maka maka ma kore shi bai iya zama a maka ma madina dan gari gashi da hikimar Allah duk a fafata a kai a kawo da gashi har yau musulunci shine addini da yake sama dukkan addini har yau ba addini ake karba a duniya yake da mabiya irin musulunci a yau duk da shi ka bukwar maiya kuma tsakan masu kari kuma bakan gaba ne masu karihin gaske karihin makami karihin dukiya duk karihin adam nan ma da Allah ba su amma duk karihin su na makami ƙarfi na dukiya da yawansu duk wani abin uku ƙarfin dukiya ƙarfin makami da yawan nasu duka bai hana ba addinin Allah ya ci gaba har yau musulunci shine a gaba babu wani addini babu wani addini wanda yake gaba da shi wani alƙawarin ya tabbatar ma cewa kenan alƙawarin Allah ne kuma Allah ya tabbatar da alƙawarin shi na taimakon addinin shi wala yan tsoron Allah man yansu Allah zai taimaki kan duk wanda ya taimaki addini wannan shi ne cewa inna Allah la qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne ana mai abin da yaso ci gaba Allah
alladhina in مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah yana yaban waɗannan bayi da ya ba uzinin yaƙi don an zalunce su da alƙawalin Allah na taimakonsu. Allah ya gamin halinsu ce allazina in makannan fil ard aqamu salata wa atu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar yace suno ne idan muka ba su dama muka ba su mulki aka ba su kasar to gyara suke ba daga cikin yace aqamu sala suna tsaye da sallah wa atau zakka kuma suna ba da zakka ta dukiya da Allah ba su wa amaru bil ma'ruf suna umarni da aiki na kwarai wa nahawu anil munkar suna hana mugun abu haka wannan shike ba mutum kenan damar tabbata a saman ƙasa cewa Allah baka taimako ka zaman to tsaye da sallah sautin da maza ake ba su habai labari na miyagun shugabanni na wace ko musu da'a ko ba su haƙƙin da ke ta sun layi to in suka bana ba za mu yaƙe su ba ka ce amma ka musu la matuƙa sun tsaye da sallah matuƙa sun tsaye da sallah ba ku da ba da ba dama kenan a kenan da ce kun ga kafirci karu a yi kenan tsaye da sallah iya cikin babban abu kuma da ke taimakon jagorori kulawa da sallah da ba da zaka da umarni da kyakkyawa hani ga mummuna tana wasu ta ta kenan kare ta asalin maganar wa'azi kulawa da kira zuwa ga Allah aikin shugabanni ne wata amana ce Allah ɗora ma dukkan shugabanni su kula da addinin mutane su yi umarni kyawa kuna su sa a yi kindin shugaba da ke musulmi ne bai ba da goyon baya ba ga umarni ga kyakkyawa hali ga mummuna iya kallon annaba ruwan shi kudin duniya ta gaba zai tsaya gaban Allah ba Allah jawabi wannan haƙƙi ne wajibi ne inda ka musulmi ne inda musulmi ne lazim ne a kanka eh kai ka tsaye da sallar kuma ka yi umarnin aiki na kwarai ɓanna ku hana ba sai an gaba ruwa ba an ƙi ruwa ce aje bayan gari a wannan ko da an kuma a ruwa ba wani abu ne daban da yake wajibi a kanku eh duk ɓanna a hana ta eh a sa aiki kwarai Allah taimake mu ya ce ƙarshe Allah ce wadda aqibatul umur shi dai ƙarshen al'amari gaba da an tattara za a koma ga Allah eh za a tsare za a koma ga Allah ta an jawabi an yi bayani ci gaba da rama
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير الله يقول وإن يكذبوك نانت أنا بقى أنا بحقولي كيدا da cika su zai game da adawa ta abokan adawa kakka damu ba kai nan haro ba wa in yi kadibuk idan waɗannan mutane sun kare ta kai muhammad ai ba kan ka haro ba faƙad kadzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa thamud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyan yace wa kudiba musa ma gaba daya Allah ya ce ai kayin ka zo mutanen nuhu sun karyatar da nuhu bayansu adawa sun karyatar da annabi hud samudawa sun karyatar da annabi salih wa kamo ibrahim da mutanen ibrahim hamma shi ne farkon wanda ya ware hijira da addinin shi zuwa wurin bautar allah ko su ma sun karyata ya ce kuma ya ce wa kamo lut da mutanen lut tare suka zo da ibrahim ta zama dama ke gare shi wa ashabu madayan da ma mutane madayan da mutanen shu'aib ɗan madayan ma su ma dai matsalar guda sun karyatar da annabi shu'aib ya ce wa kuziba musa musa ma mai yawan da yawan shi yake alfahari ba shi a yawan al'adar da ta sai ce musa musa ko shi ya musa an karyatar da shi na mai yawan cewa duniya ke ba yau ake yi ba an jima ana yi ba kai mai wa'azi ba wata magana ana yin ta da manzon da Allah ya aiko kai damu an ce ƙarya ce an kiya kafin yanzu shekara aru aru an jima ana yi nuhu shekara dubu ta wa'azi kuran ba hamsin ko annabi hur shi manya cikin zai masu tsawon shekaru sale duk ga tare wani manya manya annabawan aka gaya maka manya manya cikin annabawa sun zo sun yi kira kuma an ce ƙarya ce da aka ce ƙarya ce kai sai Allah halakar da su Allah ce fa amalaitu lil kafirin duk kowanne an ce duhu ƙarya ce shekara nawa yi ana ta bala'i a bike shi ya koma ya dawo aka yi tani kan ba komi annabi hud shi ma ka aka yi tani ko ba wani akwai kai tsaye gurin ƙarya kake shikirin an halaka su a musu ruwan azaba a ba ka kai bawa da kuke gani ana shiru yau ba komi a yi ƙarya a yi duwadi a yi waye kan ba komi zama lahiya a muku ruwa ku sha aiwa ne ne a yi zama abin wajen kuma komi haka mutane suke ji shi kenan ma an ƙari an ci banza Allah ba ka bane ba sabon shirin da Allah yi a lokaci ne ba ka bane wallahi da yawan abu shi kikin mutane su haka kai yabu wasu kankan ma duka shekara hamsin sattin ce tamanin ce ɗari ce su ɗari tan ake ɗari bakwai ɗari biyar da ke su ɗari biyar nuhu shekara dubu yi ba ba sun yawa jikura dubu ba su kuma zai kan ba komi kariya kake yi a ba shi kashi ya tafiye shi kan ba ana ga layyar lau haka annabi hudu shi wallahi nan ke rayuwa haka suka rayu irin namu aiki an ce ba a yi aiki kuma yana rayuwa cikin su yana rayuwa ya kai da ka a cikin su ana mai izgili annabi Allah ya ce a ce annabi ya ce kariya ce yake ma kurranin Allah ta azaba haka kai mu ana nan ana hira ana ta kurranin da koyi daga hadiri duk da ka san bala'i rishin rabo azabar ta zowa abin ya zowa hadirin ya zo ta zaka haza arzin mu mutsirina ga yau dama ta ayi wani sai ga hadiri ka ga hadiri mai ruwa ga hadiri sai suke hadiri ne ya ce bari ya ce masu kayi bari shirihun fiya azabun alim to wallahi ba hadiri ba ne ruwa ba ya ce ri ilka ce da azaba a cikinta wallahi ba hadiri ba ne ba ita matar zuwa shirka ko ita matar zuwa shirka alai bata barin komi wanda suka yi sun yi kamar ruwa ne da awa ba Allah ka zaba Allah ka azaba sun yi kuma ruwa ne zama su sha ruwa ya yi shirka haba wanda ga lokacin mai Allah kai mu satin sama sun da insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته